الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukin sarki ya kawo wannan rana ta Laraba 26 ga watan Jimadal Akhirah hijira ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1447 a kalandar nasara kuma kamar sha bakwai ga watan sha biyu 2025 kamar da aka saba a ranaku irin wannan na laraba muna karatu a wannan littafin mai taken addurarul bahiyya ɗaya daga cikin wallafe-wallafen bakan damiyan abin nan shahararren malami ko bajimin malami a shekul allama muhammad ibn ali a shaukani rahimahullahu ta'ala wanda allah ya warasuwa hijira da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin allah ya mashi rahama wannan kuma shine darasinmu na saba'in da ɗaya muna cikin matsaloli da suka shafi mu'amala kuma musamman mu'amala ta kasuwanci wadda tana da alaka da mu'amala ta kuɗi mu'amala mai ƙarfi sannan tana ma da alaka da ibadunmu saboda ita wannan mu'amalar na ɗaya daga cikin manya-manyan rassa da ke kai mutane aljanna wal'aksu bil'aks ko mafhumul mukhalafa kuma za su iya kai mutum wuta har laraba ko malamai cikin laraba cikin salon zance na larabci suke cewa addinul mu'amala to za mu tashi sabon kitab a ƙarƙashin kitabul buyur da ya ce fasulu ma da ya yi saboda galibin suna zuwa da kitabu ne inda ya zama wasu jiddan sai a zo da albab a ƙasa da shi sai kuma a zo da alfasul a ƙasa da shi sai a zo da almabahas a ƙasa da alfasul daga nan sai a zo da almatlab a ƙasa da almabahas daga nan sai a zo da almihwar shi kuma ƙasa da matlab haka za ga kala-kala da aka yi cewa kitabu kaza babu kaza faslu kaza mabahatu kaza matlabu kaza mihwaru kaza sannan ka kawo abin zai ta tafiya kuma da yake kitabun rahan littafi da zai magana akan jingina asalin kalmar arrahan ma'anarta ta harshe tana da alaka da ayyukan da ke cikin ita wannan mu'amala da ake cewa jingina balarabe idan ya ce arrahnu yana nufin asubutu tabbatuwar abu kuma in ka kalla cikin jingina ai babu bambanci tsakanin bashi da jingina in ba su butun daini ba ko isbatun daini dan ban dubu ashirin zuwa watan gobe ila ka fahimci ko ka ce ban ba zan bayar ba sai ka ce ga wayata ka rike ka ban dubu ashirin zuwa watan gobe duk ɗaya ne da wancan to amma me wannan an yi isbatun daini ɗin bashin da ka karba na dubu ashirin ka bayar da wani abu da ya fi dubu ashirin ɗin to shi ne jingina wancan shi kuma bashi ne mutulafi ta wasu ɓangarorin duk hukunce-hukuncen iri ɗaya ne yadda wancan ba za a yi kullu kardin jarra manfa'a ba wa huwa riba nan ma ba za a yi kullu rahanin jarra manfa'a shi ma ba za a yi ba an fahimta da aka suke cewa arrahanu lugatan shine as-subutu wad-dawa tabbatar da abu da ƙoƙarin dawwamar da shi misali wani ya ci bashinka dubu ɗarinka sai ka hango mota ta fito da kujeru da katifa ta lungun gidan shi idan ba ka da wani kaya a hannu hankalinka dole ya tashi za ka ce jama'a ɗin saurara ɗin saurara wake tashi a can anguwar ta ce mutuminka ne da kuɗin na zai tashi to amma ka san akwai ya ci bashin dubu ɗarin ka amma akwai waya ɗari biyu a hannunka daga ce kai ba shi bane sai zai ma dawo kuma ko a jikinka za a ci gaba da tattaunawa ko hiwar ɗinku ya ci gaba to amma rahan a shari'a suna cewa huwa tawsikatu daynin bi'aynin yustawfa minha aw min thamaniha in ta'azzara al-wafa abinda ake cewa jingina shine tawsi' tawsikatu daynin bi'aynin karfafa bashi ma'anan dai bashi bi'aynin da wasu kudi da wasu kayan kudi na haƙiƙa bashi ne kaci misali kana da wayar dubu da za ta yi dubu ɗari ba ka so ka rabu da ita ila kana da amfani da ita sosai in ka sayar da ita dubu ɗari za ka kashe wutar gabanka ta dubu hamsin har da ranar dubu hamsin ko tama ba ka son haka sai ka miƙa wayar ka haƙura da kira a cire su mai komai sai karɓa dubu hamsin a hannun wanda ka ba wayar sai ka je ka bubbuga sai ka nemo dubu hamsin sai ka biya shi sai ka karɓa wayarka sai da mana ka biya bukatar ka ta dubu hamsin kuma ga wayarka to wannan bashin da zaka ci sai ka karfafe shi bi ainin da wata wata dukiya ita wannan dukiyar me amfaninta yustawfa minha wadda da ita za a biya maka bashi aw min samaniha ko kuma da kudinta za a biya maka bashi in ta'azzara alwafa in biyan ya gagara to da aka wayar da ya rike ka karba dubu ɗari ya ban maka wata waya kai kila ba sanin farashin su kai ba biya ya gagara ka nema court order ko izini ko aka kafa shaidu aka zauna aka ce kawai ka siyar ka je sai aka ce maka wayan nan farashin ta na iya sai farashi dubu ɗari in kana da ra'ayi kawai sai ka rike sai ku rubuta shi kenan ka bashi bashin ɗari ya baka dinginar wayar ɗari ya kasa biya ka rike wayar ko kuma ka sayar da ita ɗarinka kalma shaɗarinka ko kuma ka sayar da ita ɗari da hamsin ka aika mashi da hamsin ɗin shi a kira shaidu a ce to ku da aka yi to kuma kun ji yadda aka ƙara yi shi ke aka yi haka yayi to wannan shi ake cewa jingina shari'ar musulunci ta halasta mana yin cita shi yasa aka ce hukuncin ta ma shine aljawaz saboda ita jingina tana tsayawa ne a madadin wani aiki da shari'a ta dora mana waccan ayar da tafi kowace tsawo a suratul baqara da Allah ke umarnin mu in zamu ci bashi mu rubuta ya ayyu bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamma faktubu wannan umarnin me matsayar shi galiban na jumhur malamai suka ce rubutun umarnin musahabi ne suraka amru jawazin ne cewa duk sadda za a ci bashi an so a rubuta to sai Allah madaukakin sarki yake maganar cin jingina wa in kuntum ala safari to idan kun tsinci kanku a hali na tafiya fa walam tajidu katiba ba ku samu wanda zai rubuta ba farihanun maqbuda to sai ai jingina wadda za zo daga baya a karba kai sai ka bayar da wani abu madadin rubutun sai sai zamana wato asalin halasta jingina don ta tsaya a madadin rubutu to shi kuma asalin rubutun mustahabbi ne to falbadalu min babi aula ayyakuna ja'iza tunda shi asalin rubutun kai halal ne ko to musayar shi ma halal ne saboda ba zai yi baka zo ka ce in an ci bashi a rubuta halal ne amma kuma idan aka zo jingina ita kuma wajibi ne za ka wajen tana da mutane wajibi asalin mubaddal ɗin ma yana nan a halas ko musabi kuma wannan ya zama badal ɗin ya zama gairuhu a suna tafiya ne a yanayi iri ɗaya aisha radiyallahu anha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya taba bayar da jinginar wani suluken shi daga malamai da suka yi suka ce to ai ba yahude ya ba jinginar suluken to kenan kamar ka taimaki ba yahudi kenan ya samu kayan fada ka ce ai ba zan iya sarrafa sulken ba akwai abin da zaka yana kaya ne na kuɗi amma dan ka dinginar da shi wanda ka dinginar ba zan iya sarrafa shi ba to shi ma annabi yayi dinginar sai yake nuna mana halastin haka so da kai mutum na da bukata zai iya yi akwai fa'idodi da ake samu da hikimomi wajen shar'anta abin nan din kai da ka bada dingina zaka amfana wata fa'ida to za ka samu na daidai za ka samu lada saboda me ka yayewa shi wanda ka ba damuwa mai yasara muminin kurbatan ko fa'ida ta biyu wannan kuɗin da ka bashi ka karɓa wani abu ka ajiye in baikin wannan abin da ka karɓa a hannun shi kuɗin lalata su za ka yi to amma kayan da ka karɓa ba naka bane kuɗinka ne ke wajen shi sai bayan wata hudu bayan wata hudu sai ga miliyan ɗayanka wadda da a ce ajiye ta kai da ta lalace fa'ida ta biyu ta jingina shi wanda ya yi jinginar ya samu biyan buƙatar shi ta hanya mafi sauƙi an yaye mashi damuwa an taimake shi an nuna mashi ƴan uwantaka ta addini shi yasa suke cewa jingina na da waɗansu mustalahat guda biyar da suke da muhimmanci in za a yi maganar jingina mutum ya riƙe kaga akwai arrahin arrahin akwai almurtahin sannan akwai almarhunu sannan akwai arrahanu sannan akwai asiga arrahil wane ne arrahil shine man yukaddimu shay'an zamanad daini wanda zai bada wani abu dan a bashi kudi rance da Hausa me sunan shi shine waye ina ga ba mu da shi a kalma ɗaya ko shine me me jingina ko me karbar jingina to al-murtahin fa huwa alladhi ya'khudhu hadha ash-shay'a zamanad daini shi wanda zai karbi kayan ya bada kudin shine memene me bada jingina almarhun fa su kayan da aka saka a tsakani kaman third party kenan in waya ce in gona ce in gida ne in me in me to sannan sai arrahan din ita kanta jinginar wanda za a faɗi hukuncinta a faɗi fa'idarta a faɗi wane ne a faɗi ma'anarta to sannan sai a sigatu ita kuma sigar nan shine a samar da al-ijabu a samu al-qabul wanda suka ce dole a samu mutabaka da munasaba da mujawaba kenan tsakanin ijab da qabul yazo yace na baka jinginar rijiyan nan kan naira dubu biyar sai shi wanda zai karba wanda zai bada kudin kenan ko wanda zai bada bashi sai ce ban karba jinginar ba akan 2500 siga ba tai ba to da kai ijab din ka ya saba da kabul ko kabul ya saba da ijab dole ya zama an sami daidaito to wayannan abubuwan guda biyar za ga galibin su suke yawan maimaituwa a babin jingina arrahim arrahanu arrahinu almurtahinu almarhunu sigatul rahan mun mutai bin su ba abin da zai bace wa mutum wa alaikum assalam
ya ba da bashi ne kan zai biya shi lokaci kaza lokaci ne ya bashi ba ya kara mai lokaci ya bashi ba to maimakon yana da dabba shi wanda ya ci bashi yana shigowa gidan wannan su ya rabu da
a wannan wannan ya biya shi ba ba ba aiki ba ba bai da hurumin yayi haka hukuma zai faɗa mawa kotu zai je ko wani kwamitin sulhu ko wasu masu fada a jama bai da hurumin haka to zamiya ma ba a yadda ba inda kake da kudin a hannunka balantana wannan zai iya kai shi kotu ya danne mashi rago dan yana bin shi baki yana so ya bautar da shi kuma kuma ita shari'a kullu abin take kwadaitar da mu idan kana bin wani bashi da gaske talauci ya hana ya biya in ka daga mashi kafa ma zai fi duk da wannan zaka yi cewa to ai gashi nan yana yawo da rago kai baka taba ganin mutum na kirga kudi yana kuka ba yana kirga miliyan ɗaya amma yana kwalla saboda shi a iya calculation ɗin shi miliyan biyar yake nema kai ne kake ganin har miliyan ɗaya ba wai yana kuka haba ni na same ta ai sai jannatu duniya shi gaba ɗaya lissafin da yake an riga an shiga wannan afiyar da kake gani kila kila kiwa aka bai shi wasu kila kila kila za su ta hawa kanta kila ta matar shi ce ta bashi kiwo kaga yana dan tattaro ta kuma dai ana tare ko kamfani ɗaya ne kila kila kila za su shiga da yawa saboda aka bai da hurumin ya tara kayan shi in yana so sai dai je kotu ta ba da oda a tara kayan kotu ta sayar ita ma sai ta kira shi in kotu ta kuskura ta tare ita ma zai iya maka ta a kotu sai maka alƙalin a kotu bai mai bayanin kamar yau alƙali alƙalin garin mu ya fara da kama awakin mutane yanzu nan zaka je transfer za ta an kai shi dajin birnin gwari na
Eh.
to hira ce gwargwadon yadda ya iya hawa dokin shi tunda dan adam ba za ka hana shi ba za ka raba shi da buri ba kuma duk wanda ya daga ya jinginar matsuwa ce shi kuma sai yake da sha'awa da ba habaici ya kamata ya rika yi ba tsakar dare kawai zai tashi ya faɗa wa Allah ba wanda ya sani daga shi sai mahalicce shi in Allah ya karba sai ka ji da kanshi ya dafo sammako ya ce wurin nan zo mu ciniki eh wanda ya je a jikin da abin shi ga wanda zai gina Eh.
shi wanda zai gina sabon sharadi to zan je gina amma sharadi zai je a cikin abu a lokaci da za ka kawo kuɗi na ka shi kayan ka in lokacin ba ka kawo kuɗi na ba to kayan wani abu e to ba ma- ba ma sai ba shi zai sa shi a ka'ida dama akwai makaw kurmar jinginar da muke ba ta yi ba ma'ana ba wai jinginar jinginar ta yi amma mun karya ta da wani sharadi duk sanda aka kulla jingina za a sa lokacin za ka dawo da kuɗi ka karɓa kayanka ka'ida za a yanki ko da kai baka san yaushe za ka samu kuɗin ba to a yanki idan aka yanki daga baya in baka samu ba sai ka zo sai a ƙara amma tun farko dama za a yanke zai mana bayani idan mutum ya gaza biya ai kamar yadda wancan ma'anar ta ta faɗa ne za a rike wannan kayan dama tun asalan sadda ka miƙa su aka baka kuɗi ka jinginar da su a madadin kuɗin da ka karba ne ko dai su kayan ko kuma kuɗin kayan manufar ma da ta sa aka sa su kenan su da ka kenan duk sadda ka jinginar da kaya kayan kamar yayi nesa da kai da kashi hamsin ya kusanci wanda ka ba jingina da kashi hamsin yanzu wanda ya fi iya addu'a ko da samun rabo to shi zai winning game ɗin To- to mala yake ce na kenan ga wanda ya ce sharadin shi a yi ciniki in lokaci ya yi bai laifi ba ya halatta Eh, ya halasta bai laifi ba tunda in in shi bai mashi ba zai ce bai yadda ba amma matukar ya yadda almuslimuna ma ala shurutihim kuma dama akwai lokaci
idan kai aka gina za a yi na daraja kawai lokacin abu ne gari eh zai magana zai magana shi ana akwai kaida da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar ko cewa fa- fa- falahu gunumuhu wa alaihi gurumu shikenan so da ka in al'un kayan suka haɓaka yazo ka jinginar mashi da ya jin ka jinginar mashi da akuya Ku- kuka shekara hudu baka iya karba ba akuyar ta hayayyafa har ƴaƴanta suka hayayyafa har jikokin suka fara hayayyafa awaki sun kai talatin don da ka dawo da kuɗin duka zai baka talatin nan hidimarsu shi zai rika yi tunda in zai rika tatsan madara to ayan bin sha kamfanoni na siye zai zai mana wannan bayanin kamfanoni na siye in baka yadda za ka yi ba kakka jingini mai buƙatar hidima in ka jingini doki za ka rika hawaii hawan da za ka yi shi ne cewar da za ka ba shi kuma za ka ci kasuwa ko a hango ka kawai ka ɗare a kan doki ka ɗana in ka jingini jaki za ka rika hawa za ka kewaye gari ko in baka yadda za ka yi hidima ba ka jinginin kurma wanda bai buƙatar abin nan to amma ka jinginan mashi kuma da akuya in ta haihu talatin ko din nashi ne radda bayan kun yi jinginar da kwana biyu ko sati biyu akuya ta mutu in kaga dama za ka iya faɗa mashi in kaga dama ka yi shuru matuƙar kana da shaidar dalilin mutuwa ila a gaban likitan dabbobin garinku ta mutu ko a hannun shi har ya rubuta rifar ya ba lokal gamma radda ya dawo maka kuɗi in ka kirga ce to fito min da akuya zai ka ce to a tare gaba ta mutu asara a kan shi shari'a akwai daɗi gaskiya kai na zuwa wata mani na mala ya ce ya juzu rahanu ma yamliku rahinu fi dainin alai ya juzu rahanu jingina ta halatta a ina ta halatta ma yamliku rahinu cikin abin da mai ba da jingina ya mallaka fi dainin alaihi a madadin wani bashi da ke kan shi a ƙarƙashin wannan suna fitar da wasu ƙa'idoji shi abin da za ka jinginar ɗin ana kawo maganar shahar ana na ɗaiɗai dole ne ya zama yana da ƙima ta aƙalla in so samu ne kuɗin da ka karɓa ko kuma sama da kuɗin da ka karɓa sannan ya zama abun wanda shari'a ta halarta a jinginar ne ba za a jinginar da alade ba ba za a jinginar da kare ba ba za a jinginar da mage ba ba za a jinginar da beraye ba ko buragu ko macizai ko kunami duk ba za a jinginar da su ba sannan ba za ka jinginar da abin da ba ka da ikon sallama shi ba kifi a ruwa tsuntsu a sama duk ba za ka jinginar da su ba sannan ba za ka jinginar da abin da bai halatta a sayar da shi a nan take ba misali yanzu sai ka zo ka ce mashi masara ta gashi tana fitowa kana da kallo jingina a sai dai ka jinginar mashi gonar da aka shuka masarar ko kuma ka jinginar mashi masarar da ke tsorowa da ƙasar da aka shuka masarar to da in ka ce kai masarar kawai ka jinginar mashi wata na zai iya hango ka kana ratsa barkono ko kana sa tarugu waye masarar kawai ka jinginar mashi kasar fa a ka jinginar mashi abinda a lokacin aka daga za a iya siyarwa ko kuma suke cewa ka jinginar mashi abinda koda a lokacin ba za a iya sayarwa ba to ya zama na lokacin da za a karba wanda daddin da kuka sa kenan zai iya yiwuwa a sayar da wurin ko a sayar da shi kayan to nan dai abin da yake nufi ya halatta a bayar a madadin jingina ma yamliku hurrahinu duk wani kaya da ya halatta a mallaka a sayar da shi a hannun shi mai arrahin mai ba da jingina fi dainin alai cikin bashin da ya hau kan shi ko cikin bashin da zai hau kan shi wannan yana nuni ga halaccin yin jingina lura da waccan aya wa in kuntum ala safarin falam tajidu katiba farihanun maqbuda in kuna kan halin tafiya awalam tajidu katiba ko wawun ne idan ba ku samu wanda zai rubuta farihanun maqbuda da kuma jinginar da annabi sallallahu alaihi wasallama yi yace wa zaharu yurkabu gadan bayan dabba da aka jinginar to ana hawan shi in ka jingini duk wata dabba da ake hawa ya halatta ka hau wannan hawan a madadin me a madadin ciyar da ita da kake yi amma ba za ka hau mashin ɗin da ka jingina ba tunda ba ka ciyar da shi ba za ka hau keken da ka jingina ba tunda ba ka ciyar da shi ba za ka ka shimfiɗa da dumar da ka jingina ba ko da ka yi sallah a kai balantana ka tare baki duk ba za ka yi wa'in nan ba saboda ba ka masa hidima ba ka masa ɗawainiya aje su kawai za ka yi aje su kawai za ka yi to sai yake cewa wallabanu yushrabu nonan dabbar da ka jingina shi ma ana sha a zamanin rayuwar larabawa a jahiliya musamman a musulunci bayan an halarsa su a wurinsu ba karamin ni'ima ba ce ka samu dabban ma da za ka jingina dabbar da ke ba da madara har a jinginar maka to kiwon meye kuma meye na wahala da daddare ka tura mata ciyawa an dawo asuba ka ɗauko botikinka ka cika shi da madara an ɗiban mu kowa a gida ya sha ya ƙoshi ka gangara da ita fadama ta ci ciyawa ka lodo ta kazo ka sa mata daddare shi kuma dare zai samu kudin shi zo ya karba ba karamar ni'ima bace da taimakekeniya shi ya samu saukin ciyar da dabbar kuma ya samu wasu kuɗi na biyan bukata kuma ga dabbar shi can ana ciyar da ita wannan kuma ba alaka ya ce to ai madarar da dabbar take bayarwa ta fi hidimar da ake mata ba alakari da wannan ba alakari da wannan to idan ka dingini gona fa ita ana mata hidima ba mata hidima amma aka batta za ta lallace to ya halasta ka noma sai yayi lissafin galla malam malikiya suka ce gallar ma tattarawa za a yi in aka tattara gallar sai da ya dawo da kudin sai ka bashi ko kuma da kudin gallar suka kai kudin jinginar sai ka kira shi ka ce to an warware amma wasu malaman suna cewa ai tunda dai kana rike da asalin gonar kamar yadda ka san zai iya zuwa ce ka ƙara mashi wani abu to duk shekara zai iya taka ba shi kuɗin gallar sai rage zafi da raɗaɗi ya jingina ka jingine ta miliyan ɗaya kuɗin gallar ta dubu ɗari duk watan bakwai na kowace shekara a kalandar nasar sai zai ce to ka ba shi kuɗin gallar bana zai samu na taki zai samu na iri zai samu na huɗa yar gonar da yake noma ko suna ganin wannan babu saboda ita gonar ai ta miliyan biyar ce kuma kuɗin kanana kuma ba zai da ba za a gona ba ta koma hannun shi ba sai da kai ma ta dawo kuɗinka suka dawo hannunka to ya ce wa zaharu yurkabu bayan dabbar da ake hawa mai jingina zai iya hawanta wallabanu yushrabu nono na dabbar da aka jingina za a yi ta shan shi bi nafaqatil marhuni saboda ciyar da ita dabbar da aka jingina din mun hoto a bada ma kalmar almarhun abinda aka bayar a matsayin jingina kila mai rai ne kila mara rai ne amma dai dole ya zama zuqimatin ne mai kima ne yana da wani abu na daraja akwai hadisin sayyidina abi hurairah radiyallahu anhu wanda al-imam al-bukhari da wani shi suka fitar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa az-zaharu yurkabu bi nafaqatihi idza kana marhuna bayan dabba ana hawan shi saboda ciyar da dabbar da ake yi matukar an jinginar da dabbar walabanu darri yushrabu bi nafaqatihi idza kana markuba kuma nonan da aka tatso daga dabba za a sha shi saboda ciyar da ita da ake yi in ta kasance a jingine sai annabi ya sake cewa wa alal ladhi yurkabu wa yushar wa alal ladhi yarkabu wa yashrabu nafaqa ciyarwa tana kan wannan da yake hawa ko yake shan nona idan yazo ya ce a to shi gaskiya shi ba zai daka rika ka rika shan nonon abin nan ɗin ba nonon dabbar ba to sai ku yi tsari rika kawo ciyawa rika kawo ciyawa ita dabbar da ya jinginar maka amma tana gidanka ya kawo ciyawa ya kawo ruwa ya kawo kanwar dabbobi ya kawo waye ya kawo waye sai rika turowa ana tatsan nono amma dai dabba na hannunka in ana so ta koma gidansu a take mashi kudin shi to kuma kaga wannan zai zama kamar da wahala ma mutum zai wahala sosai wa alaikum assalam wa rahmatullah a to ai ai ba na dole bane ita mashin in ba ban samu tai ba za ta mutu ne ba abinda za ta yi illa ya ka ce to kila ai tayoyin za su iya wani abu sai a daga wannan kuma daga yawa ta hidima kirki bace ba ta hidima bace a samu katon katuwar rumfa kawai a lullube ta shikenan wa alaikum assalam a bai kamata kullu kardin jarramin fa a fahuware ba shi yadda yake son kudin nan zai ce maka ya yadda amma ran shi bai so kuma aka je aka yi hadari zai ce za yi ta to ya aka yi ya ce ai amma wani gari aka yi to ya aka yi haka a shi ce da rika hawa aka bude wannan kofar kowa zai ta jinginar abubuwa kudinka na cancas kuma ka samu mashin din hawa yanzu kenan ka amfana da rancen da ka bayar kar duka jarra manfa'a bashin da ka bayar dukiyar da ka bar aka baka wannan mashin ta jawo ta fa'ida ana jin tsoro ya zama mutum riba sai ce wala yughlaqur rahanu bima fihi wala yughlaqu alghalaqu a harshe na masu na masu na malaman hadisi saboda wannan kalmar ta tabbata cikin hadisin da cikin hadisin sayyidina abi hurairah radiyallahu an wanda da su al-imamu darqutuni ibn hibban da sauran su ruwaito shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yughlaqu rahanu min sahibihi alladhi rahanahu lahu gunumuhu wa alaihi gurmu me la yughlaqu rahan ay la yajuzu lil murtahin ayyamtalika shay'al marhuna ويأخذه ملكا له تلقائيا إذا لم يف الراهن بالدين عند حلول الأجل abinda wannan magana la yublaqur rahanu shine shi wanda yayi jingina baya da hurumi a shari'a ya mallaki kayan da ya jingino kawai saboda wanda ya bashi jingina ya kasa biya ya za ya mallaka ko ta zai ko a kira shaidun da aka yi abin a gabansu su zo a tantance su da aka don ka dingini kaya har yanzu ba kayanka ba ne ba mallakarka ba ne kawai bashi ne ka bayar aka ƙarfafa maka cewa za a biya ka bashinka riƙe min wannan kawai ajiya ce a wajenka kuma amana ce a wajenka shi yasa sai ya ba da ka'ida ce a to idan ka ce a yanzu kenan dukkan da na jingina ba zan zo in mallake su ba sai dai ta hanyar kotu amma kawai ka ce wallahi ya kasa biya rana ce za mu yi muka zai kawo kuɗin nan ka ga kwana bakwai a ba har na kaɗar da shi sai ya kai ka kotu dole ka karɓo mishi kayan shi ga kuɗin ka ya zo da shi to ya aka ya ƙara ya ce in ya wuce lokacin kiran shi za ka yi kiran shi za ka yi to wane jinginar mu rana ya ce ba za a kawo kudin ne ce kai kudin nan ko za su samu sai ku zauna Allah ya ce idan ya kasance talaka to ka ɗaga mashi zuwa wani lokaci in talaka ne bai da shi ka ɗaga mashi zuwa wani lokaci ce to zo mu zauna mu ƙara sai a sake dogon sai a ƙara kwanakin rubutun ta yadda daga nan kuma shi sai ya kokari ya ga cewa ya biya ai da ma lalura ke sa a ba da jinginar to tun da lalura ce kai kuma sai kai fafutuka kada kuma kai abin da yafi karfin cikinka annabi ya ce wala yughlaqur rahanu bima fi ba a hana asalin alghalaqu rufe man'u kenan ai wala yumnaqur rahanu mai jingina baya hana kayan jingina bima fihi da abin da ke tattare da kayan jingina shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam a wancan hadisi yace lahu gunumuhu karuwar kayan ta wanda ya bada jingina ne wa alaihi gurumu gurumu kuma asara to kuma tana kan wanda ya wanda ya bada jinginar dai har ila yau lahu arrahin wa alaihi hi hi din nan kuma arrahin in kayan suka karu shikenan ya jinginar maka da gona a bakin rafi miliyan ɗaya aka samu wani bakon ruwa ya cinye gonar kaf ta koma cikin rafi zai da maka da kuɗin karar da kuka yi ba gonarka aka ci ba ko duk wanda ya zo maka jaje ka ce tafi gun mai gonar kai ba ka da gona bakin rafi inda ka jin to kai kai wani fikiyo kake da shi daga jingina ka zama nawa baka ji abin da annabi ya ce wani lahu gunumu huwa alaihi gurumu to nan alaihin ne nan alaihin ne wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am waye asalin mai kasan gona ba wanda ya bada jingina ba mangwaron nashi ne ai duk bishiyar da ke kan ƙasa tana bin wanda ya mallaki ƙasan ne yanzu ne kawai za ga rigima ta shigo ko amma aka ce aka yi rabon gado ba wani kirga bishiyoyi ba sai kun kirga ba in kuka ce za ku kirga ku kirga amma kuka yi gum aka ja aka raba duk wanda bishiya ta faɗo a raban shi tashi ce idan wani ya tsallako gonar ka ce wannan bishiyar ai an raba tashi ce sai ka ce to ya kawar da ita kafin asuba in ba ka za ka yi mata feshin gramu zuwa ta yi maka inuwa ba da ita lalata maka shinkafa dole ya kawar ko ya tsayar maka ko ya kawar kuma in ya kwakule ma sai ya cike maka wurin gila sai ya nemo ƙasa daga waje Suraka bishiya tana bin asalin mamallakin ƙasa ne. Suraka tun da aka ce, Na jinginar maka da gona kaza har da bishiyar ciki. Ka iya cewa to ya rika zuwa ya ɗibi ‘ya'yan da bishiyar ta bayar, amma asalin kuɗinku dai suna nan, za ku iya haka wannan babu damuwa. Amma dai har bishiyar tana ƙarƙashin gonar da ka mallaka ne, wannan abin da za ta bayar na gunum to a iya cewa ya zo ya amfana da shi alaikum assalam eh ba shi ne muka ba ruwan wanda ya karba jingina wanda ya ba da jingina shi asara ta shafa da ruwa zai cinye ko gwamnati ta kwace ko kuma wani kamfani su zo su ce kai wannan filin ya mana filin bai fi miliyan biyu ba suka ce miliyan ashirin wanda ya jingina bai da kokon dala asalin mai gona shi ke da riba shi yasa lahu gunumuhu lahu din tana nuna fa'idanta alaihi tana nuna asara in aka samu alheri wanda ya bada jingina shi ke da wannan alheri in aka samu matsala matsalar ta kare ne akan kaman dabba in ta haihu dan na wanda ya bada jingina ne in ita kanta ta mutu asara ga wanda ya bada jingina wuta ta mutu shikenan wa alaikum assalam eh wanda wanda ya ci bashi shi yake rubutawa kada wani ya zo wurinka zai ci bashi ya ce maka rubuta zai iya birma ka a kotu kawai sai ka zo ka ɗauki biro ni alhaji wani na baiwa wani rancen naira miliyan ɗaya daga nan zuwa lokaci kaza shaidu sai ka rubuta ka rubuta ka rubuta in ka haɗu da makirin mai cin bashi in ya zo sai ce ɗan kakkare ne ke so ya tsiro mashi a nan sai ya riƙe biran da hannun hagu ko bai taɓa rubutu da hannun hagu ba ka san ko sainin ɗin da zai ba irin wanda aka sani ba ne sai ɗan zazzana bayan wata biyu kawai kuna hatsuwa to wai za ka kawo kudin nan wani kudi bashin da na baka wani a ni ban ci bashin ka ba ni kawan ma lokacin ma ba na a gari kana koma gida gobe da safe sai ga takarda a kotu za ka bata mashi suna don kaji zai takara wai wai wai ya baka bashi ya ce eh har ma takarda muka rubuta ina takarda ya ce ranka ya dade mutumin nan tun da muka yi wani neman aure zamanin shagari yake man haka haka kaga wannan shi da ya kawo a ƙarshe ba sa alƙali zai ce to ba ka bin shi ba shi kai zai dai ka ja layi sai an je lahira kawo ko yana ga kuɗin na za su maka amfani a nan ko so da ka wanda ya ci bashi shi yake niwa ne na da hannun shi kuma yanzu ka ba ana shaidu ba sai a ce a tafa ai kamar in ka tafa kashi hamsin na damar ka ta gudu zan iya hawa kwamfuta in taba kasiyar man amma rubuta da hannunka na san garuruwan da hayyau ba sai littafin ba ko me aka saya duk wata mu'amala ai ban iya rubutu ba sai a ce a baka iya ba rubuta sai da Allah ya ta ah wannan rubutun wane ne shikenan to da yanzu tsakanin mai ba da jingina da wanda ya karɓi jingina wa ya kamata ya rubuta wanda ya bayar ko? ko wanda ya karɓa wanda ya bayar shi ke da shi ke shi shi ya bada kuɗi a can ba shi ya bada kuɗi kuma wanda ya bada kaya shi zai rubuta eh ya karbi kuɗi a wajen wane ya bashi gona sai ya rubuta sai a kawo shedu sai su rubuta in ka duba minhajul muslim ya bayar har samful yadda za a rubuta takaddar yarjejeniyoyi irin waɗannan wa alaikum assalam eh kayan da ya ba da jingina ya biya kusan kaso 65 cikin kudin jingina da ya karba na kayan eh lokacin biyan kuɗi cikakke ya yi ya je samu wanda ya yi karɓar jinginan a wajen shi ya ce mishi wani na baka kaso sittin da biyar cikin ɗari da kuɗi amma yanzu halin da ake ciki ba ni da cikin kuɗin da zan ba da in karɓa kayan nan karɓar kayana so ina neman a ƙara min lokaci sai ce ba zai ƙara min lokaci kawai daga nan shagargari ya wuce kotu ya maka shaku cewa sun yi jingina ya biya shi kaso sittin da biyar sun kuɗin da ya karɓa jingina wai yanzu yana neman ya ƙara min shi kuma zai ƙara min
to kotu za ta iya lallashin shi ko a- a- a- aita- a a- a ba su wani lokaci su je su sulhu ko su fahimci juna idan yake kotu yana yana da haƙƙi tunda lokaci yayi shi wancan ba dole bane dama a ce sai an ƙara mai bai da hurumin ya ce dole dole sai an ƙara amma dama alfarma ce to in kotu ba ta yadda ba za a iya cewa a lissafa a cire mishi kuɗin shi shi yasa suke cewa yana daga cikin dan wannan ma manufar ta iya tabbata yana daga cikin sharuɗan da ake so kayan da ja- da za a jinginar din su cika kayan su zama mutamayyizai ai bi Allah takuna al-amti'atu musha'an kada kayan su zama a watsi ka zo ka ce mashi to eh ya- yanzu ina da babbar riga amma tana kuntuwa akwai yar cikin da wando suna cikin zariya jingina a watsa suke wayannan ba a- a watsa suke ka hada su ne sai dai ka jinginar da babbar malam babbar rigar a can puntuwa nan kuma ka zo ka jinginar da yar cikin da wandanta to dole sai sun zama kayan waɗanda ba mu sha'ai ba ne ba wanda suke a watsa ba ne haɗa su zai wahala saboda wannan manufar in ta taso shi kan shi alƙali zai samu sauƙin da zai abin nan na'am Kace. eh eh eh ya siyar mashi ya kusa siyarwa kenan to da da- ko- ko ko ya ce kawai a cire tun da dama ya gonar tafi kudin da ya karba ko eh kawai a cire mashi na kudin shi kila sai 50-50 Mm, iyaka ga sun hada boda kuma dama wanda suka taimaki juna ne a dole ya tashi siyarwa kuwa ai sai da kaya ba mutum ke tashi siyarwa ba lalura ke sa a siyar ko ko bukata kamar da suke cewa to ai yana da bukatar ya siyar din kuma kuma kum- kuma ya siyar din Y- ya siyar ya biya bukatun shi ya fiye ta matsa matsa ya barwa magada wani mutum a wani mai kudi a Yobe shi bai boko ba Allah ya bashi biliyoyin kudi ga gidajen mai ga kamfanoni ga hada-hadar kasuwanci a waje sai ya kira wani lauya ya ce to yana so ya mai rijistan kamfanonin shi sai lauyan kawai rubuta Alhaji Wani and Sons sai da dillawa ya gama zane-zane zai ce zo fassara man kasan ban yi boko ba ya ce ai alhaji wane da ‘ya'yan shi ya ce wani ‘ya'ya duka ka cire su ni kaɗai za ka sa ni kaɗai za ka sa an son ka haɗa ni rigima da yanzu mai suna suke dije ciki ba su da kwan dala duka nawa ne cire su dole aka canza sunan kamfanin an son ba ta taso ba ba wani an son so da ka san da kake da bukata ka sayar kai hidimarka malaqad ji'tumuna qurada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum to da haka mutum inda yabo yana da bukata ai kawai lokacin sayarwa yayi to bai niyan sayarwa sai yake wa alaikum salam saboda haka in ya jingina aka samu akasi bai iya biya ba dama kamar yadda muka ce kana jinginarwa ka siyar da kashi hamsin yanzu ƙara hamsin ai bai kamata mata da hankalin mutum ba duk wanda ya jinginar da abu ya san kamar ya siyar da shi kashi hamsin ne komi zai iya faruwa
wanda da ke gidan ma shi ya je karbo Allah ba da yin sa sai da wannan wajen gare wanda da ya kawo kuma da kawo a bai kamata ya muguwar addu'a ba Allah ya matse wani har ya sayar mashi bai kamata ba amma dai dan ya tsaran cewa ya kama hanyar mallakar wurin ko bai laifi ba dan kuma an kama hanya an kama hanyar kuma shi ma wanda kaga ya jinginar din kayan da yake ga zai iya sayarwa sai ake jinginarwa ko dukkan da kaga an jinginar kai kanka kai da zaka iya sayar da su yanzu misali a nan gidan da mutum yake da wanda zaka iya lissafa gidan da aka raba mutum ya jinginar da rabi ba su da yawa kuma ba yi bayan zaka iya yin haka ka toshe waɗaka ka hudo ta waje ka ba wani shago ka jinginar sai da ka samu fatahi kuma ka toshe ka buɗe ta ciki kaga ba a yi kuma ya halatta duk ɗaya ne amma shi wannan ma ba ma ka lissafa shi a ƙaddararka to da kan kuka jingina ba fata za ka yi ta mashi ya gaza ka siya ba a amma don ka ɗan shinshino cewa ka sa layi to ba laifi kuma yau ma yanzu su ka daga eh eh
shi kuma ce ya nuna ba zai ɗaga ba kuma wasu tsara su kan wani abu hakan ya da sai kokarin neman su wa zai ƙara jinjirar ma wurin kaga shi da sabo ne eh sai zo sai ya sallami ya samu kuɗin da zai biya wannan kuma yanzu eh wannan hila ce ta halasta kuma ka jinginan mashi dubu ɗari lokaci ya yi ya ce a sai je ku yi ciniki kai kai ya ƙara maka zuwa baɗi ya ce shi ba zai ƙara ba ashe wuri yake so ya sai kai kuma sai ka zagaya sai ka jinginar ma da wani dubu ɗari biyu sai ka zo ka sallami wannan shi kuma wannan sai ku tasa sai baɗi to amma dai kaga an kama hanyar siyarwar kenan eh ta don wallahi wuri ya ƙara nisa duk da dai fatahi ne ba a san irin wanda Allah zai kawo maka ba to amma dai wannan hila ce da dabara ta halatta yanzu kaga kuma ta kubuta daga wannan kura ba shi buɗa da ya sa ran ya ya samu wuri na'am wajen gidan da aka ce ya ɗauko jirgin akuya zai iya sha nonon sakamakon ciyar da ilimi eh misali dole kamar a ce shanu ne ya kamata yana guda biyu amma maza ba su nuna zaka ba to zai iya musu girma Eh zai iya sa garma ya rika huda da su yana ciyar da su yana kula da su da sauransu zai iya yi saboda ɗawainiyar da yake da su a samu kuɗin da za su yi wannan ɗawainiya to akwai tambayar da take da muhimmanci in ka ba da kaya in ka jinginar da kaya kuma kayan na da buƙatar a ɗauke su a kai su wurin da za a kai nauyin yana kan waye misali yanzu kana da wata kwantena sai ka jinginar da ita wanda ya jingina yana samun ru shi ne zai zo ya ɗauka ko kai ne za ka kai mashi wa zai kai shi wanda ya ba da jingina shi zai kai kaya arrahin zai ke da ɗawainiya na? a shara na? shi zai ɗawainiya ba? shi zai kashe kuɗin da za a je a kai in kuma an gama ya ɗauko a dawo da shi ina ga iya ma bayanan da ya nan wala yughlaqu ar-rahanu bima fihi ko ko ya kawo wancan ɗaya jumlar lahu gurumuhu lahu gunumuhu wa alayhi gurumuhu namu ya ci gaba da kitabul wadiyati eh bai da yawa ko na wa alaikumus salam eh
an yi gina da mutum bayan an yi kuka shekara shekara da fari kafin lokacin sun shigo da ni gidan sai abu sai su ce ba ce gana a kuka sun ce a ai ba ka da kaya wannan ya a in an ce sai an jingina nan da shekara hudu bayan sati ɗaya ya kawo kuɗin shi shikenan ba dama ka ce kai baka yadda ba sai dai idan ka riga ka yi shuka kuma ta fito to wannan kuma taka ce kenan zai jira ka kwashi amma in ka riga ka yi shuka ba ta fito ba to kawai tashi za ka yi an fahimta ko ba zai biya kuɗin iri ba don kai ma baka da tabbas eh eh eh eh sun yi sharadi almuslimuna ala shurutihim shikenan ya shiga amma bai kamata ya yadda ba shi tunda ka san za a iya samun fatahin nan daga ce kai dai mu batta nan da shekara biyu amma duk sanin samu kuɗi kafin nan ma zan iya dawowa da su mana wannan babu mana na'am sai mutum ya sai da mutum ya je gidan wanda wani wutan shi da ya tashi wanda ya je ya je gidan da wajen sai ya zaga sai ya je da wajen fata kan wanda ya je gidan shi ne wajen wannan a cinikin bai yi ba cinikin bai yi ba kwata-kwata tunda hasiyarwa zai yi wanda ya jingina za a tallatawa za ce nawa ya sayar da shi ko da kila sadikin shi ya sayarwa kaga zai dan mashi sauki ko tunda suna ɗasa da hajiya to wannan farashin da ya sayarwa da sirikin nashi da sauki shi wannan mutumin zai biya shi wannan mutumin zai zo ya biya akwai abubuwan da na'am
malam sai wasu inda suka yi gani mutum zai ba da jikin misali idan ta shekara eh kafin shekara biyu kaga kamar an- an bayani cewa kusan kamar ya ya ne canta kayan wajen da suka san su ya eh ya dan yi nisa da shi kan kuɗin su eh wani bayan kulla wannan ya ce zai yi yanzu gina kuma kawai sai a ta kawai sai da sai ya sai da wannan wuri ga wani sai ya kawo wannan
eh shine malami ne bai ba in dai ya ji labarin ya sayar kuma yana da sha'awar ya saya zai iya maka sha kotu to da duk wanda har ka jinginar wa kaya ya yadda ya baka kuɗi ai akwai wata yan uwantaka da shigar wani haƙƙi to da ka sai a dawo da cinikin kan wanda ya jingini kaya shi yafi kusa da kaya shi yafi kusa da kaya kuma a lokacin ma kayan na wajen shi shi yasa suke bada wata kaida ma suke cewa akwai waɗansu ahkam tata'allaqu bil marhuni aw tata'allaqu bir rahan akwai waɗansu haƙoƙi da hukunce hukunce da suke ratayuwa da da, da jingina na ɗaya ana so a yi adalci kaga shi wannan da ya zagaya sai kwata-kwata bai adalci ba ana so a yi adalci adalci sanin na biyu ana so shi wanda ya jingine kayan ya ba su kula irin kular da yake ba kayan shi irin kular da yake ba kayan shi in suna neman wata alama da ya kamata a sa don kada a ci iyaka ya sanya idan suna da buƙatar yawan kewaya ya kewaya idan suna da buƙatar kaya ne da za a kai su wani wuri mai tsaro don ba su kariya to ya kai su wurin sannan alaihi ayyubaqihi tahta yadihi wa laysa lahu an yadfa'ahu ila ar-rahin aw al-murtahin illa bi idnil akhir kada ya mika kayan zuwa ga wani ka jingini gona kuma wai sai ka jinginar ma wani sai ka nema izinin shi wannan ce to ai na ma samu kuɗin haka ne bari in karba kenan shi wani shi ma yayi jinginan ne bai isa ya jingina ba ko kuma ya san cewa idan kayan suka halaka a hannun shi in aka lissafa aka ga akwai sakaci to sai ya biya amma idan babu sakaci to ba zai biya ba idan bai sakaci ba ko da dukiya ce ya jingini waya sai mata ajiyar da ta kamata a to in ta lalace ba zai biya ba amma da ya je ɗaki kawai mata ajiyar da bai kamata ba yara suka watsa mata ruwa ne ko wane ne wane ne to wannan kam zai zai biya to sannan laysa lil adli tasarrufu fi ar-rahn bil ijarati aw al i'ara kwata-kwata bai ha- ba adalci ba ne ka karɓa kayan jingina ka rika amfani da su ka jingini rijiyo wai ka rika tsaron tafsiri ka ji haram ko kai aiki da shi rijiyon kana kallo ba ba za ka kunna ba ka jingine firiza ana zafi ba za ka jona mai wuta ba haka za ka ajiye shi ka jingine fatanya da damina ba za ka abin nan ba ko ka rika ba da aro amma idan ana ba da hayan kaya kuma in ba a ba da hayan ba za su samu matsala to za ka iya bayar da haya a rika ajiye ma mai kayan kudin hayan shi ko kuma a rika ba shi idan kuma a iya ba da haya a iya hanawa don da aka zaɓa sai ku shawara da wanda ya baka dinginar tafi wannan kayan a iya bayar da hayansu ya ce ai garin ma ba na so ba na so a gane na dinginar wannan ko ba laifi ba ne alimamu shafi ya ba da wannan shawarar akwai wasu abubuwa karka yadda mutane su gano ka ya ce da shekarunka karka yadda a gano yawan shekarunka jiya da aka so kaɗan ya kwana yadda karka yi ƙarya amma ka yi dabara an haife ka irin irin 1971 ko kuma an haife shi kuma wannan an haife shi na na- 1979 kaga duk kusan a rent da aka haife ku ko to shi ma za ka yi la'akari da mutanen da kake ciki ne idan ka tsinci kanka a cikin ka zo neman aure haka aka ce shekara ka haife ka sai ka ce 78 kawai ka daki tun daga 71 har 79 duka 78 ne kar ka tona in ka ce 70 wai wai wai 80 wallahi tsohon na tare yadda da zulman ɗinka rusa ka zafi sai ka ɗanyi abin nan ko kuma ka tsinci kanka cikin wasu dattawa in ka faɗa masa haƙiƙanin shekarunka sai ce aikin banza a shema ɗan yaro sa'an jikan mu nema sai ka ce masa ai farko farkon 78 ah lokacin murtala ke da ai murtala 70 kaza ne ai ni kafin ma da to kai abokin tafiya ne sai ku dan gara musan ne yace kuma kuɗinka karka yadda a gano duk shekara a watan sha'aban kana ma gidanka fenti wannan sha'aban din ta dan gangaro ba har ka kukuta kai ka kukuta kai tunda sun san kana yi kana fasawa wannan aure da za a baka wallahi za a iya hanawa sai ya fada kwata tun zamanin shagari duk sha'aban sai ya fenti bana ya katse to koya ne ka zagaya gun masu fenti ka ce ina irin wanda nake yi ina mai arhar ya sha algarura ba wanda zai gane ya ce ka tun da yake fa bai tashi amma kaga na bane yana tashi wannan kuma ka kyale shi ajin shi daban eh shi bayan ka yake son gani to ka dan kukutan nan ka dan kukuta dai koya ne tantin nan ko bulace a tanta to idan in suka gano ka fada kwata ka shiga yace to kar a gano yawan kudin ka kar a gano haka zurfin karatunka ka haka karka faɗi har jam'iyya karka faɗi inda kake ba a saurin faɗin jam'iyya ai sakarkaru ne da tsindira wuri sai pdp sai a baka da wayo in ka dira wuri in ka ga hoton shugaban pdp ka san yan pdp ne sai ka nuna kaman kaci a ciki suke sai kai ana kewar jam'iyya har dubu uku da ɗari uku mun ci buhun shinkafa ka ji yadda ake sai da ita yanzu ai har yanzu baka ce kana tare da ita ba amma ka yi siyasa sai ka zance ku bashi kwangila wannan namu ne sai ka ga hoton tunubu sai ka ce tsoho mai ran karfe har yanzu da ku ake babatawa baka ce kana tare da shi ba har yanzu shi ne idan ka zo baka gane inda suke ba kar ka kuskura ka nuna dakewa za ka yi sai ka ɗan rika sauran hirar da ake inda suka ɗan karkata shi sai ka ɗan karkata ku wuce wurin to yace karka yadda ka faɗa mazhabarka ta mu malikiya mu a'a ka jira ka ji inda suke ba munafunci bane siyasa ce da iya rayuwa karka faɗa ra'ayinka ana tattaunawa ko mitin ake na neman matsaya karka yadda ka fara magana to yanzu da alamu dai akwai wani bidiyo da aka gani wani kamar yayi antifati ya za a yi mashi kar ka yadda ka kawo shawara a kore shi kai shiru to wani ku ne manya ya za a yi to ai ka san babba a ƙarshe yake magana wani ku ne ƙanana me za ku ce to ko na manya kuna wuri ƙarami yayi magana a haka za ka doge sai sun gama ɗaukar matsayinsu sai ka ce to duk yadda dai kuka yanke muna da ra'ayi ne a tashi a haka karka yadda za su burma ka to shi ne shawarar da almamu shafi ya bayar da kuɗinka da shekarunka da mazhabarka da ra'ayinka ka bi a hankali sai ka ga inda suka karkata to in ka iya bin su ka bi in ba za ka bi su ba ka zanzare ka gudu to kaga kenan yanzu jinginar ma ka iya fita waje ka ba da ita shi yasa za ka iya jinginarwa da mutum riga ko ka jinginarwa da mutum baro ka ce amma ka a ba da hayan shi ‘yan adawa za su ga bawan wani ne ba ai za jinginar da shi sai su ta maka dariya ya faɗa kwata ka shiga uku kenan dan jiranka da ake an hango ka Allah ya kiyaye ka sai su daina faɗi addu'a mai daɗi kuma su daina maka to sai ka jingina da mutum ka ce karka ba da haya ka sa shi a ɗaki in zan zo in karɓa da daddare zan zo in karɓa sai ka ɗiba jarkokin ka karɓa barin daga can ka wuce burtsatsi an haɗu da kai da ka ɗibo ruwa da kanka ya ce a to ai ka san mata gwamnati ne alƙawariru annabi ya kira su suna can suna bacci muna ɗibo masa ruwa barin barin jingina ne ka karɓo bakin ka alaikum to kaga akwai fiqhu rayuwa sosai a ciki so da haka kai da ka jingina ka tsare mashi wa'annan haƙoƙin ka tsare mutuncin shi a ciki kada kai ta yayatawa wani farin ne jinginan man da waye shi yanzu haka tana nan a caji mai ruwanka to Allah ya samu dace wa alaikum assalam wa rahmatullah sosai kuwa kwarai
amma saboda abin da ya zaɓi da sun bada wato aina cikin masallaci ban cika jin abin da aka yi tana yiwa cikin masu tambayoyin nan sun yi tambaya an ba da kuka haka aminci. Misali yanzu sai in baka gona gengena. Sai ana nan ana nan sai wata shekara da sai baka biya ban biya ka kuɗin ka ba.
na galla da aka samu biya eh Na oh na jingina na jingina
Sai ka zo ka ce man yanzu in ce maka daga kama da ina son gonan nan ba ma da ma mulki zai baka ba wai ma da wani lafiya Ba neman alfarma ba.
ko ba da sama ita dai shari'a ba ruwanta sai in ce ma rabin gonan nan na karɓe shi wa ka sai ka mallake eh, ka ka san wancan jingina da muka yi wannan koma rabi.
za a mai da ta gari ya halitta haka a bi halitta ba sai dai nemi alfarma tunda dai an jinginar duka ba dama zai ce to ai kudin da ya karba dama ba yawa ko rabin ma ya jinginar sai dai nemi alfarma an gane abin da malai yake nufi ko kamar ya jinginar maka hekta daya kila dubu ɗari biyar wanda in sayarwa za a yi ta wuce haka kawai da bazara saboda izzar shi sai zai ce to hekta ɗaya nan da na jinginar maka dubu ɗari biyar bana rabin ta za ka noma na karɓi rabin kai kuma ka noma rabin a madadin ɗari biyar ɗinka a ai tun da dai tun farko haka ka jinginar man duka hekta ɗaya na hannuna ne shi yasa za a iya jinginar da kaya masu tsada da ɗan abu kaɗan za ka iya cewa wani gona ta nan ta wuri kaza hekta ɗaya ban dubu hamsin na jinginar maka da ita yayi yayi amma ba dama ka zo ka ce to fegi biyu za ka noma ai ko fegi biyu ma ya ta hamsin ɗinka wannan kiyasin duk ba zai zo ba so da ka baya halitta ya zo da wannan iko sai dai zai iya neman alfarma saboda kila wasu uzurori da suka bijiro mashi shi ma bai da inda zai noma don haka wannan rijejeniyar almuslimuna ala shurutihim ya gudana akan haka idan ka amince da aka gani ya yi yayi in ya an samu amincewa yayi
sai kuma ka ba ni gonan da itace eh amma ina son kaɗin ba da lokaci ma an yi ta tambaya tana yiwa duk wannan tambaya an yi ta an ba da amsa an wuce wuce eh in an wuce wuce sai ai wanda an ba da amsar ta a sai ma an tsaya wani bayani na baka gonan nan shi yana da itace shi ina da ikon in zo yi wa itacen nan wanka ya sassa da izina sai mun yi maganan shi amma sai da izinin sai amma wanda ya bada ji- wanda ya jingina magana eh sai an mashi magana tunda itacen yana bin gonar da aka bada jingina ne eh tattare suke to da aka sai ce mashi to yana an mashi haihuwa zai ma bishiyar ko zai na yana da tsammanin wata haihuwa zai mai bishiyar aski to in aka yi wannan shi kenan shi kuma ya kamata ya bashi izini tunda ba ta taɓa hakikanin abin da ya jingina ba to da aka zai iya hal ba shi dama sai zo ya mata aski ko in mangwara ne ya zo ya kwashe ko in kaɗanya ce ya ɗiba ko ɗinya ko wani dai ice mai amfani to da aka wannan ya halasta to zai ina da damar ina da damar yanzu in sare iska har tushen ba tare da na baka kuɗin ka ba Eh, in wanda ya jinginan ya yadda yana ga ba za ta taba kudin shi ba zai iya abin nan wanda galiban ba za ta taba ba zai ta yana so ya sare ta to sai ya sare ya kwashi ya halatta in dai sun yi yarjejeniyar haka ko ya faɗa mashi
na wa alaikum salam ai kila ma amana ya kammala ba eh to na'am eh
sai wani zuwa da ya kuma da kashi barawo kenan
shekara ta biyar eh idan ka wani bakin kama da shi idan kuka zai kama wani da za ta yi zai ce tun farko da ke yi shekara ta biyar shi ne ba a ba ba tabbas sai dai kotu ce za ta iya yi kai dai na bana za ka caje shi in kuma kana neman na bara to kotu za ka ta kotu ce tana da dabarbarin da za ta iya hararowa ko ta yanka ko ba gaba a ce duka na shekarun ba amma kai yanzu iya na bana ka kama sai dai ya yi ikirari ya ce wallahi daga bara waccan kawai na fara to ya yi ikirari kenan yanzu na shekara biyu zai biya duk da na bana uku amma yanzu kama shi da kai iya na bana aka kama shi na bai nan da saura to
sai dai ba ka kuɗi sun ke gina nan da ba ka rai eh
ban ba ka ragowar rabin ba wani dai ba ka wani abu daga ciki eh
shin zai za ka iya ba da gonan nan ko ko dai sai na biya ka kuɗi ka ko da kamar misalin ka ba ni dubu- na ba ka ita dubu hamsin eh sai aka dawo da ka ba ka dubu arba'in
sai sai an da na fahimta an sai in kawo maka dubu arba'in eh
shin za ka iya bani gonan nan a sai an kawo duka kudin eh sai an kawo cikon kudin ban da damar da zan ba damar sai na kawo cikin sai kuɗi an kawo cikon kudin tunda haka aka yi yarjejeniya na
Allah ya sa mu dace akwai na eh a mun yi maganar wannan wannan ya zo cikin sauran tambaya ta
mun yi maganar shi Ranar.
kai kai da aka ba- ka jingina eh ba za ka je ka ba wani galla ba sai kun yi magana da shi wannan dan aslan a jefa kayan na aka baka duk wani tasarrufi ba za ka yi ba sai da izinin shi so da ka sai ka zo ka ce mashi to inda na jingina zan ba wani galla kuma gallar ta shi wanda ya ya baka jingina ce dama to sai ku yi magana da ta to in dai galla za ka bayar ai kanina ma na so zan turo shi ku yi magana sai ya biya kuma duk sai a dawo kan haka su da kama kawai ya jingina kawai sai dai ka hango wani na nomawa ya baka wani a wannan bai halarta ba kuma shi mai jingina shi wanda ya jingina kaya babban aikin shi shine ya tsara kayan kar su lalace amma maganin shi ya ce zai ci gajiyarsu sai yasa aka ce in gona ce ya noma to ya biya galla ta yadda ko da ba jinginar in ya noma dama gallar zai biya to mun yi wancan magana yi wannan maganar ina ta da sama tsarin nan ban fahimci abin ba
Na- Hmm, dama ina cikin tambayar da nake eh
shi mai jingina mai jirgina eh
an gona ce ake to za ainihin gallarta kamar ta dogon gonan nan za ta yi wajen dutse eh sai aka ce to gallarta misali ko dubu ashirin ko dubu talatin gallarta ne shin zan ɗauka in ba shi hannu ne ko ko zan riƙe sai in ya ba da sai kuɗi na duk wanda aka dauka aka yi yayi duk wanda ake ga maslaha zai tumba da maslaha idan yana da bukatuwar kudaden gallan duk shekara sai ya bashi kudin gallan amma sai ran da ya dawo da waɗancan kudi na jingina gona za ta dawo hannun shi amma na galla za a iya duk shekara a dauka a bashi ko kuma a rika tarawa har zuwa lokacin da aka yarjejeniya in ya dawo da kuɗi sai a bashi abin da aka tara mashi in kuma kuɗin da aka tara sun isa su warware shikenan to a iya tuntubar shi a ce to ga kuɗin gallar ka a ajiye a ci gaba da tara maka ko za ka karba to di wanda ya zaba to haka za a yi sai a rika bashi kuɗin shi duk shekara ta yadda ranar da ya dawo da kuɗi bai bin ko sisi kenan ya karɓe na 'yar gallar shi ya cinye To Allah ya samu dace akwai sanarwa guda kamar uku na daya babu babu karatu na ranar juma'a jibi kenan ina da wani dan uzuri muna da wani taro a Kaduna ranar to da haka ba za mu yi karatu ranar juma'a ba to sannan na biyu akwai maganar da muka kai sanar na ranar juma'a na tsarin karatun zaure akwai form din yadda muka sanar wanda zai shiga sai wanda zai iya jan baki da kanshi jan baki kuma da kyau ko Eh banda ana yi ana tuntube za a je jina-jina kenan to wanda ɗalibai ilimi dai su ne za su fi iya shiga sannan a anguwarmu muna da wanda muka buɗe wannan na kowa ne ko mutum bai iya jan baki ba zai iya zuwa za mu rika littafai guda uku akwai kitabul akhadari na abdurrahman al-akhadari akwai sharhu sunna na al-imam al-barbahari to sannan sai wani littafi na sira alhayatu zahabiyya siratin nabawiyya shi kuma dan sira ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam to shi wannan na na, na zaure shine wanda wanda zai iya jan baki sannan mutum zai zaba littafai kwaya biyu ne kawai a mabambantan fannoni ila fiqhu da tauhidi ko arabiya da sira ko lugha da wani dai fanni littafan biyu su zama kowane ɗaya fanni ɗaya yana ya fito ne daga wani fanni ba zai ce duka fiqihu ba yazo ya ce misali zai yi risala zai yi askari a to ai duka tushen su ɗaya layin su ɗaya to da dai sauran sharuɗa su akwai form ɗin a wajen malam sunusi wanda suka cika wayannan sharuɗin za su iya ganin shi da ma sauran wasu ƙarin bayanai zai masu sai su karɓa sai su sai su cike to sai sanarwa ta uku akwai gayyatar daura aure ina gare zama a madadin ni da mala ahmad muna gayyatar al'umma daura aure na diyar shi kenan da kanina ranar asabar karfe biyu na rana da ma mala ismail kenan duka mu yan majalisin ne amma daura aure in kana da hidimar ka addu'a in kai ta isa fa za ga hidindimin da yawa ni ma kila rana a kaduna zan kwana kila sai asabar in gudu so da workshop ne muke da shi ko conference za mu registration ranar juma'a da yamma za mu yi yi presentation ran asabar tun sata har yamma za a sake kwana a doraren lahadi sannan a gama lahadi da yamma amma dai zan dawo a daura auren kila an gama in koma ko wani dai abu mai kama da haka to kuma ko mutum da ya ba shi in kana so ka gane ko ba ka za a yi ka mutu ka gani duk gonakin jikin garin nan sai an noma su shi a shi yake sai da taki mutuka gani shi yake zai maganin feshi mutuka gani shi yake siyar da shi yake da manyan shanun huda naka na mutuwa zaka hango mutane ta huda sun ji angon maguza sun samu daga ko ba mu za a yi komai amma dai wannan mutum dai akalla an sanar da shi kuma addu'ar da zai yi insha Allah za ta bayar da fa'ida wayannan sune sanarwar da muke da su babu karatun juma'a sai kuma a wajen malam sunusi sai kuma na maganar daura aure Allah ya samu dace fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum